بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولأدائها أربعة شروط الأول الإمام المقيم فلا تسيغ أفذاذا ولا بإمام مسافر
ولأدائها أربعة شروط sharuɗa guda hudu ne suke tabbata da ada'iha wato ga ingancin bayar da sallah ta juma'a kafin sallar juma'a ta inganta ta zamanto sallar juma'a sai an cika waɗansu sharuɗa guda hudu al'awwal sharaɗi na farko daga cikin sharuɗa na ingancin sallar juma'a al'imamul muqim wato limami wanda yake mazaunin gari limami wanda yake mazauni ba dan bulaguro ba salata sihhu afzadan sallar juma'a ba ta inganta kowa ya yi sha da kanka kowa ya yi ta shi daya ba ta inganta ka zo ka masallacin juma'a ka ce kai yau wannan limamu ana san shi sarai akwai wannan akwai tsanantawa in ya zo shi kullum shi dai sallar da yake mana yana mun sallar da ta kai minti talatin a tsaye bari ita wani kadai shi ma wace ya ce ya ta shi kadai sallar juma'a ba a yin ta sha da kanka wala bi imamin musafirin haka nan kuma sallar juma'a ba a yin ta da limami wanda yake dan bulaguro limami dan bulaguro matukar dai ba shugaba bane ba minista bane ba sarki bane ba wanda yake wakilcin wani yanki bane daga cikin yankoki na jihar shi kuma ya yi bulaguro ya shiga wata kauye cikin kauyayyukan da suke kalkashin jihar shi to ba ta inganta in dai dan bulaguro ne ya zo shi a matsayin dan bulaguro to baya inganta ya zama to limami na sallar juma'a ba zai iya zamantowa limami na hamsu salawat a sheikh abdulrahman sudais ya kawo ziyara ƙasar Nijar babu laifi zai zamanto limami na hamsin salawat amma dai sallar juma'a ya jata a matsayin shi na ɗan bulaguro to a malikiya sai dai in ya ɗauki sama da kwana hudu a ƙasa sannan kuma zai zamanto limami na'am الثاني الجماعة وهي غير محدودة بعدد مخصوص ولكن لا تجزئ منها الثلاثة ولا الأربعة وما في معنى ذلك بل لا بد أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية مستغنين عن غيرهم آمنين على أنفسهم الثاني شرطي نبيو daga cikin sharuɗa na ingancin bayar da sallar juma'a aljama'atu dole ya zamanto an samu jama'a sai da jama'a za a bayar da sallar juma'a kamar yadda ya ce dama falata sihhu afzadan sallar juma'a ba ta inganta a yi ta daidai to jama'a sharaɗi ce daga cikin sharuɗa na ingancin sallar juma'a wahiyya ghairu mahdudatin bi adadin makhsusin wahiyya to ita wannan jama'a ɗin da za a yi sallar juma'a da ita ghairu mahdudatin ba a bar iyakancewa ba ce bi adadin makhsusin da wani adadi wanda yake abin keɓanta tunda a baya mun yi bayani akan cewa jami'i a ɓangaren abin da ya shafi sallah yana farawa ne daga biyu abin da ya yi sama ko to ita sallar juma'a ba iyakance mata ba da wani adadi wanda yake keɓantacce na ce amma dai walakin latu da zu'u min hasalata walakin sai dai latu da zu'u min hasalatatu asalatatu jama'a uku mutum uku walal arba'a da mutum hudu wa ma fi ma'ana zalika da abin da yake cikin ma'anar mutum hudu kamar mutum biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara ko goma duka latu da su minha ba sa isuwa a cikin sallar juma'a ba ya isuwa a ce yanzu limami ya zo shi masallaci lokacin sallar juma'a ya yi ya tarbo mutum shida a cikin masallaci ce to bari mu fara hudu ba ba za a fara ba saboda adadin mutanen bai kai adadin da za a yi musu hudu ba ba bal shehu ya ce bari labudda ba makafa an taɓan ya kunu adadan wato wannan adadi su kasance adadi ne wanda ta taƙarra bihim ƙaryatu wanda alƙarya za ta tabbatu za ta dinga tabbatuwa bihim da su wanda alƙarya za ta iya zama da su mustaghnina an ghairihim wanda sun wadatu daga waɗansunsu to abin da yasa yace ta takarrabin zaitun yanzu misali akwai garin da idan ka je ka alƙarya za ta iya zama da waɗannan mutanen akwai wanda ɗan kasuwa ne iya aikin da yake shine zai iya zuwa ya samu muku abin da ya shafi harkar abinci ne da gobe yana abin da ya shafi kayan kwali akwai wanda shi kuma bangaren kasuwancin shi harkar abin da ya shafi suminci da sauransu yake yi akwai wanda shi kuma iya harkar kasuwancin shi abin da yake yana sai da kayan miya ne su barkono da tattasai da sauransu akwai wanda shi kuma iya harkar da yake shine leburanci yake ya iya gini ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza to wannan shine ta takarrabi muqaryatu kaga yanzu idan mutum yace yana son shinkafa kilo daya akwai shagon da in ya tafi zai je ya siyo yana buƙatar mai akwai shagon da in ya tafi zai je ya siyo yana buƙatar kaza akwai inda in ya tafi zai siyo to wannan shine ta takarrabi muqaryatu amma in ya zama su yanzu ga wata alƙarya can gari ne na mutane guda goma amma kuma a garin ba wai nan can shinkafa ko manda ba a saidawa kaga sai an tashi an zo wata ƙauye sai wani ya zo shi duk wanda zai sayayya a gidan shi sai ya zo ƙauye ba wanda zai iya zawa ya sara a wata ƙauye je shi can ya dan kasa shi ma ya dan samu wata riba in gane da kyau to wannan shine labudda an yakunu adadan tatagarra bihim qaryatun ba makafa dole ne ya zamanto adadin waɗannan jama'ar da za su yi sallar juma'a kafin a yi musu masallaci na juma'a su kai adadin da alkarya za ta iya kafuwa da su mustaghnina an ghairihim wato suna masu wadatuwa daga waɗansunsu ga yanzu misali talakan da yake so zai siya ramaji na dala biyar a wata ƙauye na dala biyar ɗin a nan in ya ba da dala biyar ɗan dala hudu ne za a bashi a wani kuɗi kaga ta dalilin ne na dala biyar ba ce ba ya tafi birni ya su akwai wanda shi kuma in ya zo shi birni sai ya yi tsayayya ya sari kaya a siya mai shi sai ya ɗauki mota ta kami can ƙauye kaga yanzu shi dan dan ƙauyen wannan shi ana so a rihe a rihe shaguna ma gabaki ɗaya na birni shi dai tunda da yana samun kaya a ƙauye mun gane da kyau aminina ala an sannan kuma su waɗannan mutane na ƙauye suna masu aminci ala an akan kawunansu wato za su iya iya gwargwadon karfinsu za su iya tunkuɗewa wanda zai kawo musu haji sun kai adadin da dan mutum goma mutum shida mutum biyar suka kawo musu farmaki za su iya karewa kansu daga zaluncin waɗannan mutane na'am وهذا العدد شرط في الابتداء لا في الدوام فإن انفضوا من خلف الإمام وبقي منهم اثنان عشر لسلام صحات وإلا فلا وهذا العدد wato wannan adadi ne da manzo an samu jama'a wanda za su iya kafuwa da kansu zai zamanto alƙarya ce wanda za ta iya zama da ƙafafuwanta sannan kuma za su iya fita kansu da kwalkwatarsu akan wanda ya kawo musu hari za su iya karewa kansu to wannan adadi shar'un wato sharaɗi ne filibiti da'i wato a farkon wato sallar juma'a kafin a yi wa gari masallaci na juma'a sai ya samu wannan adadi lafil dawami ya ce a'a ba kullum kullum ba ce sai an samu wannan adadi a cikin masallaci ba kullum kullum ba fa'inin faɗomin harfin imam idan ya zamanto wannan adadi mai yawa sun dargaje daga bayan limami ana cikin hudu ba wani al'amari ya girmu aka ce wata kura ta cire ta yi wajen masallaci gabaki ɗaya ka mai zuwa gida ya laɗe ka mai shiga ƙasan banci ka mai kaza ka mai kaza gabaki ɗaya da kowa ya laɗe suka dargaje daga bayan limami ana cikin hudu shi kuma limami ya zanzana yake wa baƙiyar minhu musna ashara li salami sai ya zamanto an samu mutum goma sha biyu suka wanzu tare da limami har limami ya gama wannan sallar ta juma'a sahat sallah ta inganta wato abin da yake nufi a nan idan ya zamanto a masallaci kafin a ce wannan masallacin an yi shi a matsayin na juma'a ne a gari to sai ya tabbata cewa garin nan lalle yan garin nan sun cancanci a musu- a musu- a musu masallacin juma'a cancantar a musu masallaci na juma'a shine ya zamanto a cikinsu akwai wake da shinkafa akwai ɗan kasuwa akwai lebura akwai almajiri akwai malami akwai kaza akwai kaza akwai kaza wanda dai al'umma take bukatuwa zuwa gare su mun gane to yanzu idan aka musu wannan masallacin na juma'a saboda sun cancanci a musu to kuma ba lallai bane a ce kowace rana kawai kowace ranar juma'a dan kasuwa wanda zai tafi Kano ran juma'a ce sai ya tsaya ya sallar juma'a a garin su tunda dai adadin su ya kai a mun salla- masallacin juma'a ku to in ya zama to cikin masallacin juma'a nan za a samu mutum sha biyu sha biyu wanda ba ranar da za a ce gashi an yi sallar juma'a ba a samu mutum sha biyu balakaku ba wanda suke sallah a bayan limamin dinnan sallah ta inganta shine fa inin farko wato idan suka dargaje su waɗannan jama'a min khalfil imami daga bayan limami saboda wani uzuri daga cikin uzurrurruka da suka girmo wa baqiyat na ashara sai mutum goma sha biyu suka wanzu minhum daga cikin 'yan ƙauyen nan islami ya har zuwa sallamar limami sahat sallah ta inganta wa illa to idan ya zamanto adadin da ya zamanto ya yi saura a bayan limami bayan mamu sun dalgaje bai kai mutum goma sha biyu ba fala sallar juma'a ba ta yi ba wato a nan a malikiya alalakalli shi ne adadin ya zamanto mutum goma sha biyu alalakalli ne wannan ya zamanto mutum goma sha biyu kamar yadda hadisin jabir ɗan abdullahi wanda yana cikin sirrin bukhari da musulun ya tabbatar na'am الثالث الجامع فلا تسيغ في غيره ولا على سطحه على سطحه ولا في بيت قنابيله وفي معنى الجامع في حق غيره رحابه والطرق المتصل- المتصلة به إذا اتصلت الصفوف وضاق المسجد وراء وضاق المسجد وضاق المسجد نعم الثالث sharaɗi na uku daga cikin sharuɗa na bayar da sallar juma'a aljami'u masallaci na juma'a shine aljami wato masallacin da aka yi shi imma da niyyar masallacin juma'a dama tun a farkon gina shi aka yi da aka yi ko kuma daga baya ne aka ga cewa lalle ya cancanci a maida shi masallaci na juma'a aka dan mai wata kuskurima aka dan kashe wani guri aka gyara aka maida shi dai masallacin na juma'a aka zo aka dan yi abin da ya shafi mimbari da sauransu dai da ya kashe ko kasan dai masallaci ne na juma'a fala tasihhu fi ghairihi sallar juma'a ba ta inganta a cikin wani masallaci wanda yake ba masallaci wanda yake aljami'i ba duk waɗansu ɗakuna wanda suke makwabtaka da masallacin juma'a a ce ga wani ƙaton suto wanda girman shi haka yi girman masallacin juma'a a zuwa ce to yanzu dai tunda ana gyara a cikin masallacin nan ko kuma saboda masallacin ba rufi ba ne aka yi irin na zamani rufi ne aka yi irin na tara da sauransu rufi ne wanda ko fulafun ba shi da yana zafi to akwai tankin alhaji wane inda an kwashe kayan da suke ciki za a mai da juma'a can ba za a yi wannan ba waya zamanto akwai waɗansu alhawanit waɗansu shaguna wanda suke kusa da wannan masallaci a maida su a matsayin su ne su ne kuma masallaci na juma'a don wannan baya inganta mun gane da kyau wala ala sadhihi hakanan kuma sallar juma'a ba ta inganta a saman rufi na masallacin juma'a ba ta inganta ya zama to limami yana can gurin kenan baya inganta baya halitta a ce masallaci ne wanda yake da hawa biyu sama da ƙasa a ce kuma limamin zai zama to a gidan sama ne baya halitta a gidan ƙasa zai ruwa ya zauna mun gane da kyau wala fi baiti qanadilihi hakanan kuma sallar juma'a ba ta inganta ga limami yayi ta a cikin gidan fituluna masallaci din akwai baitul qanadi wato gida na fituluna masallaci a da idan aka yi masallaci akwai baitul qanadi da ake yi inda zai zai zama to wannan shine gidan haske inda zai raka ba da haske cikin masallacin za a yi komai da komai na installation da komai a ce nan shine inda sharafata take ta installation din to amma da da ke ba wani installation bane za a yi ko wani abu irin wuta ce ne irin wannan na a ci balbal da sauransu ake ajewa ana to ana ce da shi baitul kanadi ba a yin sallar juma'a ana akwai amma yauwa alkuki ba alkuki irin kamar dai tagar da ba ta da kuda ko yauwa irin wannan tsarin ake mishi so ba a yin sallah ana ta juma'a na'am wa fi ma'anar jami'i fi haƙƙi ghairihi rihabuhu wato fi ma'anar jami'i wato cikin ma'anar masallaci na juma'a fi haƙƙi ghairihi a cikin haƙƙin wani limami shine mamu wanda zai yi sallah a bayansa a bayan limami rihabuhu to harabar masallaci din harabar masallaci tana ɗaukan ma'anar masallacin juma'a din amma ba ga limami ba a haƙƙin wani limami shi ne mamu amma limami in wani irin zafi ake ku ba zai ce ba hutu haraba a yi sallar juma a matsayin shi na limami ya ce ya zauna a cikin haraba ya yi limanci a dole ne sai a cikin masallacin nan amma haraba in ya zamanto masallaci ya cika to babu laifi mamu a matsayinka na mamu ka zo ka masallaci ya cika ka yi sallah a harabar masallaci wa ƙurƙul muttasilatu bihi da kuma hanyoyi waɗanda suke manne da wannan masallaci din yanzu in ya zamanto masallaci ne mai hanya biyu ko mai hanya uku mai titi biyu ga can titi ne ga bayan shi titi ne kuma ɓangaren shi na dama ko na hagun ɗin shi titi ne yanzu a wannan lokacin babu laifi wato mutum ya yi sallah akan titin nan amma da sharaɗi guda biyu na farko idan ta salati sufu sharaɗi na farko shine idan ya zamanto sahu-sahu ɗin ya sade da juna sale yanzu daga nan ba a cikin wannan masallacin ba za a yi sallah sai zamanto limami a nan sahu na farko ya kai ƙarshe da ya kai ƙarshe shi kenan sai wani ya dasa shi daga waje da ya dasa shi kaga ittasalar safu sahu ne ya dasa yanzu na babu laifi ya yi sallah a ahili sharaɗi na farko kenan sharaɗi na farko ba sai masallaci ya cika ba in kai lissafi kaga sahu ɗin nan na farko ya cika daidai ko to babu laifi kai kuma sai ka shimfiɗa tafi ɗinka a setin na ƙarshe wannan sai ya zama to kai kuma kana wajen masallaci wanda ya zo gurin ka shi ma sai ya daidaita tashi zai zama to sahu guda gare ku ciccir tun daga masallaci ya fita har waje ya fita harabar shi ya fita kuma waje wannan babu laifi na ɗaya kenan wa daqal masjidu waw dinnan bi ma'ana auni idan ta salati sufufu aw daqal masjidu dama wawun yana zawa bi ma'anar au mun gane kamar yadda wani gurin za ga cewa wawun ne ya kamata a zo da shi amma kuma sai a zo da au akwai gurin da zai zamanto ana so a zo da au ne sai a zo da wawun saboda ya fa'idantar da cewa kowanne ya halitta a zo da shi gurin ɗanwon shi sun makasar ƙulubukun min ba da zalika ba hiya kal hijarati au a shaddu kasuwa wa a shaddu kasuwa mun gane da kyau alamtar ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atu zaka falamma kutiba alaihim alqitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashyah wa ashar da khashiyashin mun gane da kyan shi ne ana ya ce izattar salatin sufufu idan dai sahu-sahu na masallaci ya sade da juna tun daga cikin masallaci ya fita haraba daga haraba ya fita titi wa baƙal masjid na biyu kuma au baƙal masjid ko kuma masallaci ɗin ya yi kunci yanzu sharaɗi na biyu wanda yake baka damar ka tsiri wani sahu a heli shine in ya zamanto da kale ko kaga masallaci ya yi kunci babu inda za ka shigo ka shimfiɗa tafinka ko ka zo ka zauna gabaki dai masallaci a cike yake yanzu a wannan lokacin ba za ka yi lissafi ba da sahu na farko ko na biyu ko na uku in ka fita sai ka shimfiɗa tafinka kawai a cikin haraba in mutum ya zo kuma sai ku yi sahu da shi shi yanzu sai ya zamanto sahu na cikin masallaci saboda ya cika masallaci babu gurin da za a saka kafa ba gurin da wani zai shigo yanzu kai ma haraba ita kuma fi ma'ana da jami'i to ita ma idan ta cika yanzu ba lalle bane in haraba ta cika a ce wanda zai yi sahu daga hili sai ya dago kan shi ya kallaci saitin wanda ya sahu daga cikin haraba mun gane da kyau amma in dai ana so a jogana sahu da sahu ne masallaci bai cika ba shine sai an tsaya a yi lissafi sahu din ya daidaita da can ko bai daidaita ba amma in masallaci ya cika za ka je ka daga naka ne mun gane da kyau na'am
الرابع الخطبة قبل الصلاة ولا تصح الخطبة إلا بحضور الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة الرابع شرطي na hudu daga cikin sharuɗa na ingancin bayar da sallar juma'a al-khutbatu qabla salati wato yin khutba kafin sallar juma'a din kafin sallar juma'a wato limami zai yi wa mutane khutba guda biyu ya zauna tsakankanin ta farko da ta biyu to abinda ya kamata cikin wannan khutba din limami ya kula da shi shine ya dan shigo da waɗansu ayoyi na alkur'ani da salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu sannan kuma ya zamanto farkon ita wannan khutba ya bude ta da yabon ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma wannan khutba ya zamanto ta kunshi koratar da bayan Allah kan miyagun ayyukan da suke yi a kansu daina da kuma yi musu albishir dangane da aiki na alkhairi da suke yi su ci gaba da yi don wannan shine nasara din mun gane da kyau wala tasihhu al-khutbatu illa bi huduri al-jama'ati allati tan'aqidu bihim al-jum'atu al-khutbatu khutba ba ta inganta illa bi huduril jama'ati face sai da halartowar jama'a allati tan'aqidul jumu'atu bihim wanda sallar juma'a take kulluwa da su sai an samu mutanen da sun kai goma sha biyu su ne mutanen da sallar juma'a take kulluwa da su go to sai an samu waɗannan mutanen sannan kuma sallar juma'a take kulluwa amma in ya zamanto mutanen da limami ya shigo misali yana shigowa karfe ɗaya da sha biyar shi kenan ranar sai musu ba da ta yace bari ya je karfe 1 da minti uku ko akwai wani wanda ya bata mishi rai cikin mamu ya lura da shi kullum ya zo ya fara ba sai ya shigo yana ya ce tabura gani yau karfe 1 da minti uku zan tafi kan da sha biyar din ba duka da aka musallar kuma eh dan ya rasa sai da ya shigo masallaci sai ga mutum takwas ne shi tunanin shi kowa zawa yake kawai wannan mutumin nashi ne da ya shi ne baya zawa akan lokaci shi ko bai san ba haka ne al'adar gurin in ba ta aka yi wa saura minti biyu ko minti ɗaya limami da ya fito mutane ba sa hamdari su zo su cika masallaci shi da yake ganin in ya fito kullum ya zo masallaci a cike ya yi tunanin waɗansu ɗan ƙarfe tara suke dawa shi ko bai san ba kawai iya ya fito ne sun fito su sun fito shi ya zo shi ne mun gane da kyau to yanzu a wannan lokacin ba zai ce ba a ashe lalatattun da yawa ne sai to bari ka buga kayan su kafin shi wancan ɗin da ya zo shi baya halitta ya haka nan shi kenan sai a yi haƙuri har mutanen da da juma'a za ta kullu da su su fito yanzu shi ya fito ko ya ce to dan labe ana in mutane suka kara a ɗago mana hannu na'am
wa yustahabu zinatu bi ihsani thiyabi wa qasu sharibi wa taqlimul azfari azabiri wa siwaku wa masu thibi wa nahwu zalika wa yustahabu zinatu bi ahsani thiyab wato ana so mutum ya yi ado idan zai tafi masallacin juma'a ya yi ado da mafi kyawo daga cikin tufafinsa ya saka tufafi mai kyau wanda daga an gan shi kai kace zai tafi neman aure ne ko daga an gan shi kai kace zai je shi su gaisa da wani minista ne ko zai je gidan sarki mun gane da kyau amma kada zamanto ya je shi masallacin juma'a da kayan da ya yi kwasar taki da shi ko da kayan da ya yi hwahwa da shi ko da kayan da ya wani aiki da shi wanda yake da ya sa mai dauda ya tafi yana wari ya takura wa bayin Allah wa qassu sharib sannan kuma ana son bawan Allah musulmi mutumin da zai tafi juma'a ya girubce gashin bakin shi saboda wani za ga cewa ya bar gashin baki zakau zakau in kuna kuna kuna magana da shi za ga kai duk kana tsantsantuwa ma da bakin shi saboda gashin bakin wannan da ya bari ya fito zakau zakau wannan kazanci ne wa taqlimul azafir sannan kuma ana so ga mutumin da zai tafi masallacin juma'a kafin ya tafi ya zamanto ya yanke akai fashi ya yanke faracinan shi baki daya kare ya zamanto ya je suna gaisa da mutane ya ciki wani hali fitar mai da jini ya cutar da shi wannan kazanci ne sai ya zamanto an yi mai yankan farci wasiwaku sannan kuma ana so ga mutumin da zai tafi masallacin juma'a ya zamanto ya yi amfani da asuwaki ya goge haƙoran shi ta je shi yana magana ba wanda yake juya kan shi amma kana magana wani na ka to to halbin gamu da halbin gamu shi kuma ya zama kawai warin baki da kanki baya so ne ya ce maka kana warin baki shi to halbin gamu dai mutum ne na kai dai kalkace ko mi sai kalkace ko mi kyale kai a ni na hudi a kyale kalkace ko mi to bai dace ba saboda wannan yana cutar da bayan Allah wa masu ɗibi sannan kuma haka nan da shafa turare ana so mutumin da zai tafi sallar juma'a ya zama to ya yi amfani da turare wanda zai je shi yana tijin makwabtan shi na dama da na hagu su dinga yaban abin su ce kai wallahi wani ba in ya zo gurin ka daɗi kake ji ba kai ba ka shafa turare amma kan ku kare sallar ne kai ma ka samu abin da ka samu to haka ya kamata wani hau zalika da makamancin wannan irin abin da ya shafi mutum yana da kwai gashin hammata ya yi kokari ya aske kafin ya tafi in yana da kwai gashin gaba ya yi kokari ya aske in ya zamanto akwai bukatar a ce ya dan caje kanshi ya shafa mai duka ya kokari ya yi wannan na'am ويسقط فرض الجمعة بمرض يتعذر معه الإتيان أو لا يبدر إلا بمشقة شديدة وبتمريض قريب وبخوف ظالم يؤذيه في ماله أو نفسه أو خوف نار أو سالك أو حبس الغرماء له وهو معسر وبالوحل الكثير والمطر الشديد وأكل الثوم والعري شيكنا kuma yanzu malam zai yi bayani dangane da uzurrukan da suke halitta wa mutum ya zauna a gida ga barin zuwa sallar juma'a ya ce wa ya sukudu fardul juma'ati bi maradun ya ta'azzaru ma'ahul itiyan sallar juma'a farilla ta juma'a tana sabka akan bawan allah musulmi saboda rashin lafiyan da ya ta'azzaru ma'ahul itiyan wato al'itiyan zuwa masallaci na juma'a ya ta'azzaru ma'ahu zai faskara yake faskara tare da wannan rashin lafiyar rashin lafiyar da mutum ba zai iya ba zai iya zuwa masallacin juma'a ba da wannan rashin lafiyar wani ga aga mutumin da yake kafar shi a kare take aga ba zai yi bai tafi sallar juma'a yanzu sai ya zauna a gida rashin lafiya ne wanda la yumkin la yumkin an ya zaba ilimin ba zai bai tafi juma'a aula ya badiru illa bi mashabbatin shadidatin ko kuma ya zamanto baya da iko akan ya tafi masallacin juma'an nan sai da wahala wanda take mai tsanani sai an ci wahala rashin lafiya ce yake amma rashin lafiyar ba wai ta kafa bace rashin lafiya ce ta jikin shi baki da in ya ce zai tafi masallacin juma'an nan wataƙila zai iya yin hutu goma a hanya tafiyar da bata wuce ta minti biyar ba amma zai hutu goma a hanya kaga an samu mashakkatun shadida shi kuma yuridu Allahu bikum yusra wala yuridu bikum usra shikenan sai ya zauna a gida ya sallashi ta azhur saboda yanzu wajen fita din nan ma daga nan ya tafi masallacin juma'a da bai wuce minti biyar ba ya tafi amma kuma ya hutu goma zai janyo wa kan shi rurutu wanda bai san ma ba shi da lafiya zai gane ba shi da ah wannan yanzu na gaji a kwance a wancan nuna ya tashi kuma bai wuce binci ɗaya har na ganshi ya kwanta a wata ina ce wani baka laya wata wallahi ya raka shisheka to shi kuma inna ma ashku batsi wa huzni ila Allah haka annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya faɗa dan haka kashin hakuri da sauransu kada ka nuna mutum in dai ba za ka iya zuwa ba to kada ka yi tafiyar da za ka nuna wa mutane cewa lalle a jigace kake ko ka tsora ma wani wani wani ya zo shi da abokin shi daya kamar da irin murya ka ce mishi dora ne ka kai ni masallacin juma'a ba sa ka wannan ba in dai har mashaqqatun shadida la tasadu wa anta atiya ila masjid illa bi mashaqqatin shadida faqad saqabat an ga fardul juma'a mun gane da kyau yawwa wa bi tamridi daribin hakanan sallar juma'a farillata tana sabka akan bawan Allah musulmi saboda jiyar wani makusancin shi wanda rashin lafiyar shi ta tsananta na zamanto mutum yana kusan mahaifin shi yana jiyar mahaifin shi gashi na rashin lafiya ce wanda ba zai yi ba a yi minci uku ba a kusan shi ba kawai da kowane lokaci akwai bukatar a ce akwai mutum a kusan shi rashin lafiya ce wanda take mai tsanani kuma shi kuma shi kadai ne dan shi shi kadai ne dan shi babu wani wanda zai tsaya a wannan gurin sai shi kadai yanzu a wannan lokacin sallar juma'a ta sabka a kan shi kenan yanzu masu zuwa juma'a sai su tafi amma shi kuma saboda jinyar mahaifinsa da yake sai ya zauna ko mahaifiyar shi ya zamanto babu ba ta da wani tsiya mata ballantana su zo su zauna a gurinta ba ta da yayu ko kannu shi kaɗai ne to ba laifi ya zauna a gurinta haka nan ko iyalinsa sun zo da iyalinsa wani gari daga shi he ita ba su da kowa sai Allah rashin lafiya ya kama ta to babu laifi lokacin juma'a ya inda har lalle ba za ta iya yi wa kanta wani uzuri ba in uzuri ya girmo mata dole sai an yi mata shi to mutum ya tashi tafi masallacin juma'a saboda bai san lokacin da zai dawo kuma bai san lokacin da uzuri zai kama ta in gane da kyau to wannan duka yana halitta wa mutum ya zauna ya ci gaba da kula da wannan mara lafiyar tashi al'imamu malik ya ce kai ko da mutum mara lafiyar shi ya rasu ana jiya shi kenan wajen karfe ɗaya na rana kawai aka ce ya rasu aka shafe mai gido yanzu kuma sai aka ce tofa saboda nan gurin ba gurin yarda bane zai iya yiwa ka je ka masallacin juma'a din kafin ka zo ka zo ka tarro mamacin da aka kafa ɗaya an cire mishi ɗaya tun da za a je za a yi wani amfani da ita ko ido ba sun za wannan lokacin babu laifi ka tsaya ka kula da mara da mamacin naka wannan har a tafi a zo daga sallar juma'a a ba ku gawa in kun tafi an mata sutura daga baya kai sallar azur ko kuma in jama'a ta zo ta shikenan sai ka tafi kai sallar azur mun gane da kyau na'am wa bi khawfi zalimin yu'zihi fi malihi aw nafsihi haka nan kuma sallar juma'a tana sabka akan bawan Allah musulmi saboda jin tsoron wani azzalimi wanda yu'zihi zai iya cutar da shi fi malihi a cikin dukiyarsa au nafsihi ko kuma a karan kanshi irin a wata ƙauye ce kake kusa da birni in za ka zo ka masallacin juma'a akwai wata hanya wanda inda wajen karfe ɗaya ne za ka biyo ta rana kai tsaka to akwai 'yan ta'adda da suke tsare ta in ka zo ko jika biyar ko ka cika shi ɗayan biyu ne ko jika biyar ko ka ci kashi in ka zo ka da jika uku ma to za a baka kashi jika biyu ka bada ta kuma jika uku to in saboda jin tsoron wannan azzalumi da zai iya cutar da shi a karan kanshi ya daddankare shi mai da shi gida watakila in je shi sallar juma'a a can ya kwanta ya kasa dawowa ko kuma ya san cewa wannan ɗan ta'addan wa in ya zo shi zai iya kwace mai motan shi duk da aka ce sun yi aran gama da shi zai iya kwace mishi motan shi saboda jin tsoron wannan azalimi wanda zai iya cutar da shi a cikin dukiyarsa to ya halitta ya zauna a gida da ya sallashi ta azur ba tare da ya tafi juma'a ba ya saba da karfe goma yake fita karfe sha ɗaya to kawai da nan barce kwashe shi da ya tashi karfe da ya saura minti goma kuma ya san hanya ce mai hatsari za wani lokacin sai ya zauna ya sallar shi a gida mun gane da kyau au khawfi narin ko kuma saboda jin tsoron wuta yana jin tsoron wuta yana zaune ne a unguwa wanda suke ta miyagun mutane yana tare da mutane wanda suke ba mutanen kirki ba an ce dama gidan wani ya kama da gobara ranar juma'a ko kuma ran ladi ya tafi kasuwa kawai da da suka haka suka haka sai ga babu kowa dai a kusa kawai suka rasa mai wuta cikin gidan shi to kuma dama an ce kai kaɗai ne ba awa gobara ba unguwar da ana haƙon to yanzu babu laifi daga kaji ba zana ce to sun kulla shawara sun ce yanzu kai ka gabaki ɗaya ka rufe kofa din ta inda za a shigo maka babu inda kake wata ranar juma'a ce kadai suka ce to an kare ran juma'a za a mishi aika aika ya tafi juma'a da kai shi ba zan aikin Allah ba gari shi to yanzu shi ma wannan babu laifi mutum ya zauna a jira ya sallar shi ta juma'a au sarifin ko kuma tsoron mai karamin hali mai aran da baya maidawa saboda jin tsoron barawo barawo ya yi ta kwantan ya yi ta kwantan ya yi ta ankitkin ya lura biya kakaf da dare da ranar ya yi ta kowane irin zauwa ya zo maka amma ya ga a ankara kake sai aka ce mishi wannan alhaji in kaga ya guza daga shagon nan babu kowa ko in dai kaga shi bayanin ko ko shi da shi da 'ya'yan shi duka bisa da torar juma'a ce kaga inda dare ne da dare in karfe ɗaya ga zo ka daga in mai kace so ka an siya maka akwai wanda suke hawan su sha biyu ma dama za su hau akwai masu hawan aikin sha biyu akwai masu hawa aikin karfe shida na safe akwai masu hawa karfe 12 ta rana da kowane lokaci in ka zo nan da mutane kuma da wannan iya kawai ranar juma'a ita kadai ce wanda awan nan daya daga 12 zuwa karfe 1 da rabi awa 1 da rabin nan shi kadai ne wanda alhaji bai abuja kuma ɗiyan shi ma ba sa nan ba ko ce to an gari sai ya gaya wa abokan shi ce to za mu kai wa alhaji ziyara lokaci kaza kafin ya zo daga juma'a a ji a kai mishi ziyara ka ji labari za a wannan lokacin zai ka cewa wanda suke da haɗar a wannan lokacin ka ce musu to su yi haƙuri yau aiki ci gaba za a yi da shi ba zancen a rufe ku yi sallar juma'a ku yi sallar azur a cikin shago me dalili alhaji ka ce zan muku bayani daga baya sai daga ba kuma musu bayani kun gane da kyau aw habsil gurama ilahu wa huwa musirun ko kuma saboda jin tsoron daurewar waɗanda suke bin shi bashi alhali shi kuma mai karamin ƙarfi ne kanki ne talaka ne na gaban gullau sha Allahu ne kun gane da kyau mutum ne wanda yake mai karamin ƙarfi ne kuma rayuwa ta yau da gobe larurar rayuwa ta kama shi ba shi da abincin da zai je shagon wani abokin shi ya ce da Allah wani a bani maka kwali da shinkafa kwali guda ilmi shinkafa buhu guda ya kawo ya zubda a gidan shi aka cinye kuma hallo kuɗi bai zo shi ba ya yi shiru ya ina koma wajen mai fahun nan guda da kwali guda ba ba ni ba kawai hallo ya canza da guda ya tafi wajen wani abokin shi abokin ya kwana biyu kaji kwana biyu shiru ko ya ni an samu mata a gurin ka yace iya akwai mato akwai mata mun shinkafa shi ma a waje a bani kowane a bani shinkafa buhu ɗaya mata kwale ta ka doka ya tafi da ita kenan ya tafi halo aka murje abinci Allah da ya niyyar jarraba shi kuma ko bai bata fado ba ga kudin wancan da ya ba ya watsa bin wancan titin sai duk kuma gashi Allah ya cinye abincin wannan yanzu ya shiru ya ce kai akwai abokina a guri kaza shi ma yana shafu barin tarra shi ya ce shi ma dai ya amshi da mai da kaza da kaza shi ma dai kashe mashi wajen jika talata sai ya zama hanyar wacce ta wancan shagon ya wasa binta ya wasa bin wacce hanyar da na hanya ɗaya yake bi shi kenan da ya amshi kayan shi ma sai ya ga kawo gabaki ɗaya yanzu gashi can ko ina ana bin shi ba shi ko ina an sayo shi gaba kawai ya wasa wuta kullum a jira yake hailala shi ga wata ilayi to shi kenan can mai bin shi bashi na farko wanda ya amshi shi kawo shi da makashi a wata sabga sun haɗe da jama'a ce kai ni wai wani yana nan kwa na yi wata biyu bin ganshi aka ce a wani yana nan aka ce yana nan yana nan wallahi ni wanda nan wai da shi ya ce ba shinkawa ba hudu da maka kwali ɗaya ba kwana uku zai kawo kudi wani tun da ya tafi na gan shi ma na tsama ne ya koma a dace ke aka ce da alaje yana gida yanzu haka yana gida ya ce to kuma wani yanzu na tsama ne na yi ta kiran waya shi kuma ya yi ta kaɗe a ce aka ce liftinuwar ne ya saka daga karshe da ya suka shawara suka ce to fa shi ma ɗan ya ce a ai ni ma mu shi shinkawa ta yadda ka faɗa da ni ma ka amsa shi ma ɗan ya ce ya amsa ya suka ce to an kare kotu za su kai shi aka ce ai baya hudu wani sai ranar juma'a in ka je ka gida ya ce a matan shi a ce baya nan kana zuwa yana na amma za ka ji an ce baya nan sai za a wannan lokacin da suka ce tun da ran juma'a yana fitowa ran juma'a ta wata hanya yake bi aka ce lungu wannan in ya biyo lungu ta na yake shiga da bayan gidan sarki yake hutowa ya yi zai shi ya sallah yana sallah bakata ya dauki ya dauki tafin shi a lokacin yake biya suka ce an kare za a gawa jannar a gawa a gawa masu aka ji aka ciro mai kwamfukasan aka zo da mota za a kama shi shi kenan dai wani daga cikin abokan nashi zai ce to wallahi wane abinda nake gaya maka gashi gashi su wane sun yi ranyo a kanka yau kin wannan in dai baka biya su ba a kotu za ka kwana a ce eh ya ruka ido shi ko dala biyu ba ba a jibin shi yi ba kuɗin da ake bin shahiji ka saba'in yanzu a wannan lokacin saboda jin tsoron kullewar wannan abokanan da suke bin shi bashi to ya halitta ya zauna a gida ya yi salal azur in matar shi ta da abin ya ce wance su ba mu abincin ne ya ce da horo-horo kiwo na akwai shi ko ya kare ta ce a akwai ya ce dama mun shi gyaro shi ya ci abinci ya yi horo-horo din shi ya tsora kawa ɗaya kan ɗaya akan gare ya kwanta huta babu laifi amma wanda sharaɗi wa huwa mutsiru in ya zama to tarakka ne ba shi da irin larura ce dai ta rayuwa ta kama shi kuma ba wai cin bashi bane akan hauka yanzu mutumin da ya ci bashi saboda ya siyi moto kawai je shi ya ce a ala mashi jika ɗari biyar ya siyi moto ya siyi moto kaga wannan ayi cin bashin dai ba na Allah da annabi ba wani zo mutum ya je shi ya ce a ala mashi jika ashirin da aka ara mashi jika ashirin ya je siyo karfatar nama karfata ta tunkiya jika goma sha biyu ka wuce a dafa miji da aka jiba da ya wuce je siyo ji ji guda da je wannan ai ba ba na larura ba mun gane da kyau irin dai wanda kawai larurar rayuwa ce dole ne sai an ci ba kuma ba shi ba yawwa ba taurin bashi bane kuma yana da ba ba shi da ba taurin bashi bane san da kuma Eh. Mm.
wani sai dai ta- kwarai to in dai irin wannan ne to ya halatta ya zauna a gida ba tare da ya tafi sallar juma'a ba wa bil wahalil kathir haka nan kuma sallar juma'a tana sauka akan bawan Allah musulmi ya zauna a gida ya sallar azumin saboda cabi wanda yake mai yawa an gama ruwa amma kuma unguwarsu kusan irin yankin magariya ne yana da kwai bakar ƙasa ce daga unguwarsu kafin masallaci na juma'a an yi ce ya huto dama in yi ce ya garaje ta lallaja sai ta kwashe shi su hudu ko su biyar ta ɗaga shi sama na Wani ko gundan nan da- yawwa ta za a wannan lokacin ya yi shiru ya ce to yanzu an fara hudubar nan ba in na ce in yi a hankali in tafi masallaci ba na samu sallah da ka ɗaya ba in na ce in yi gaugawa to zai iya yiwa kayan nan na horare in dawo da su na samu kayi biyu ko uku za wannan lokacin shi ma ya halitta ya zauna a gida ya sallashe ta a zo wal matsari shadid hakanan kuma ruwan sama wanda yake mai tsanani yana daga cikin abin da yake halitta wa mutum ya zauna a gida ya yi sallar azuhur sallar juma'a ta sauka a kan shi ana cikin ruwan sama ruwa wanda yake kamar zubar kwarya karfe ɗaya ta yi kai kuma kasan karfe ɗaya da sha biyar ake ta da ikama kuma ka ga ruwan kawai ƙara gawa yake kayi alwala sau kake a ɗan samu ya ɗan lafa ka tafi amma kawai sai ka ƙara gawa yake to su wanda suka tafi ya musu da Allah dawo da su gida lafiya kai kuma da ka- da da baka fita ba ko to sai ka zauna a gida kai sallah azu mun gane da kyau wa akali sumi hakanan kuma yana daga cikin abin da yake halitta zama a gida ga barin zuwa juma'a cin tafarnuwa wanda take danya idan mutum ya ci tafarnuwa wanda take danya wanda za ta sa shi ya zama to yana da kwai warin baki yana magana bulus irin kamar mutum ya yi gyamba to saboda kada ya cutar da bayan Allah sai ya zauna a gida ya sallaci ta azu wal urwi wal uryi ko sannan kuma da tsiraici inda ya zamanto kawai ya kwanta da rana ya yi wanki daga shi sai kirat ya wanki kawai kwanta barce kwashe shi kawai wani wanda ya bi shi san kayan zai tattale ga baki daya ya tashi ya maka da ya waka da ya leka wani ya tsaje ma rigar shi kuma ma ya sa ya tafi juma'a ya ga babu abin da aka bar mishi daga shi sai kirat to saboda tsirecin nan shi kuma ba zai fito ba an gane sai ya zauna a gida bayan an yi sallar juma'a in mata shi ta zo ta in ma in shi kaɗai na a gidan karada in abokan shi sun zo ce to ga shi yadda ake ciki wahalar da ake ciki ya yi wanki ga baki ɗaya kaya na ga baki ɗaya ni har sakon cikin ma na wanke zai zama amma yanzu duka ga baki ɗaya wani ya zo shi mai soya wanda ya yi na san kayan ya yi tattare su ya tafi da su wannan wandan da yake cikina shi kaɗai na a cikina ga wannan shi ma ya halitta mai ya zauna a gida ina ga waɗannan su ne ƙarshen babin abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik